بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته insha Allah za mu ɗora kan darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma a cikin suratul ankabut karatunmu na jiya mun kwana ƙarshen aya ta goma sha ɗaya bayanai da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi game da sifofin munafukai da kuma irin cutarwansu game da al'amarin waɗanda suka yi imani da Allah mun ji yadda suka cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba irin bakaken maganganu da ba su gaya wa annabi ba akwai wani yaƙi da aka tafi ana dawowa يقولون لئن رجعنا إلى المدينة يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون لوكتن da ake tafiya ɗaya daga cikin su jagororin su shugaban su Abdullahi bin Ubay bin Salul yace la in raja'ana ila al-madinati la yukhrijanna al-a'azz minha al-adhal yace idan mun koma Madina manyan gari 'yan gari masu darajar gari da su fidda kaskantattun gari yana nufin manzan Allah da sabbansa wani guri za ku ji suna cakul huwa uzun ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن suka ce haka yake shi komai ka gaya mishi bayi da lissafi sai ya ji ya ɗauka ba irin cutarwa da basu dako suke yi su ga musulmai a cikin ni'yasu idan ta ɓaci sun samu abin magana shi yasa yana daga cikin abin da za ka tilasta wa kanka son Allah da manzon Allah da ƙaunar addinin musulunci karka yadda ka ji wani abu na al'amarin addini yana baka haushi karka yadda ka zan mai kishin addininka mai son addininka mai son nasara na addininka mai jin ciwo kaga wani abu na cutarwa ya taba maka addininka sifa ce ta munafurci ƙin addini ko ƙin masu addini mun karanta ayoyi idan manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam zai fita su zuga mutane su ce karye bi su idan aka yi yaƙi aka yi galaba akan musulmai su yi murna idan musulmai suka yi nasara bakin ciki ya dame su to haka Allah ya yi ta fallasa al'amarinsu ɗaya bayan ɗaya haka Allah ya ta fallasa al'amarinsu ya yi Allah wadare da su ya kuma nesanta su da rahamarsa ba mafi girman ukuba da Allah zai ma bawa kamar Allah ya fita harkar mutum eh kamar Allah ya fita harkar mutum yana daga cikin laifuffukan da in bawa ya samu kansa a cikinsu Allah kan yanke alaƙa da shi shine munafurci ba jiya muka karanta ayan ba Allah ya ce manzon Allah ya gaya musu lan takhruju ma'iya abadan Allah ya ce ka gaya musu har abada ba da ku sake fita da ni ba malam annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mutum ya ce mishi da ni da kai har abada ai ya ai ai mutum ai ya gama asara har abada Allah ya ce ga musu kuma duk wanda ya mutu a cikin su Allah ce la tusalli ala ahadin minhum mata abada ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون Allah ya ce wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan Allah ya ce har abada karka sake sallama wani da ya mutu a cikin su wala taqum ala qabrihi karka sake tsayuwa akan kabarin su kaga munafirci ai yayi tsada yayi tsada to duk waɗannan sanda sanda sanda sanda da gaske ne yanzu kaga kawai siffantuwa da addini da zaka yi kawai kai mai addini ne ire-iren so ne haushin ka yake ji baka barar mishi ba bak- ba abin da ya hada ka da shi wallahi inda za a tambaye ka sunansa ma baka san sunansa ba amma wannan dai addinin nan wallahi haushin ka yake ji haushin ka yake ji haushin ka yake ji akan addini to karka yadda da wannan duk lokacin da ka ji wani abu da ya shafi musulunci yana taba maka rai yana baka haushi ka binciki imaninka ka binciki imaninka idan wani ne ya mishi laifi gemun sannan to me ya kawo gemu me ya kawo gemu haka ne ko ba haka ba gemu yana sata ne gemu yana zina ne wadda ya yi abin da ba daidai ba a soke shi ya yi ba daidai ba amma me ya shafi gemunsa to in zai soki gemun in sha Allahu ka lura za ka samu shi bayi da gemu dama haushin gemu yake ji eh eh dama haushin gemu yake ji eh haka ne ko ba haka ba haka ne ahalus sunna sun daidaita tun daga kan sayidina abubakar har a naɗe ƙasa kowa zai daidai kowa zai kuskure mai gemu zai daidai zai kuskure mai ɗagaggen wando zai daidai zai kuskure saboda ka idan ya yi ba daidai ba ba gemunsa ne ya ce mishi ya ba daidai ba jama'a mun fahimta to amma in yana jin haushin wannan sifar to ta kan sifar zai je ya huce jama'a mun fahimta to duk wata sifa irin waɗannan ka dinga nisanta kanka da su duk abin da kai ko ba da kai ba to karka soki mai yi matukar addini yayi matukar addini yayi jama'a mun fahimta to Allah ya ce wala ya'lamanna Allahu alladhina amanu Allah zai bayyanar da masu imani zai yi jarrabawa wala ya'lamanna almunafiqin kuma zai bayyanar da munafiki Allah ya samu dace shi yasa da yawa har malaman addini da yawa sukan dan bada wannan kofan wa masu irin wannan suka da yawan su kuma sukan dauka waɗannan masu sukan suna tare da su ne jama'a kun fahimta dan siyasa sai ya zo majalisin malami ko kuma ya zo inda malami yake sai ya barke da sukan masu addini to shi kuma malamin sai ya ɗauka ai kamar ana sukan waɗanda suke da saɓani ne da su jama'a mun fahimta a'a su ma in ya je gunsu kai ma zai soke ka a karka yadda karka yadda karka yadda jama'a mun gane ku lura duk inda 'yan siyasa galibinsu ba duka ba galibinsu duk inda suka samu wata ɗan ƙofa daga sun fara zagin malaman addini haka ne to buɗa musu ake wallahi baka isa a inda nake ka soki addini ko sifar masu addini wallahi ko kanka ya taɓa sama sai na miyar maka da martani abu wallahi ƙarya ne da yawa da yawa irin wannan taro-taron wallahi dalilin da ya saba na zuwa kenan don kar e domin wallahi in ka yi suka wallahi ko ba abin damun magana ba sai na rai yana yana biyar da barka amma ƙarya ne kai baka ga constituency ku na 'yan siyasa wadda kuka kashe al'umma kuka nakasa ta kuka sace dukiyar al'umma kai baka ga abun zagi a cikin ku ba sai a cikin malamai sai a cikin malamai in zagi ne ka bar su su zagi junansu amma dai kai da wannan kazanta a jikinka to haka sai ya buɗa a yi ta zagin malamai e wani malami na ji yana cewa wani ɗan siyasa ya gaya mishi su malam wane kwaɗayayyu ne shi ya ɗauka su ɗin ba a zaginsu ne a wallahi 'yan siyasa ɗaiɗaiku ne mun rahimallah wadda ba sa jin haushin malamai wallahi daidaiku ne da yawa jawo su da suke a siyasa su wallahi don su cutar da su ne saboda kan kaji wani dan siyasa yana ce maka su malam wani kwadayayyu ne yan duniya ne wallahi in ya gusa su ma suka zo gunsa zai ce kuma yan duniya ne kuma kwadayayyu ne haka ne haka ne kar ka bude kofa wai a soki addini in mutum yayi ba daidai ba dole addini raddi asali ne a musulunci amma karka buɗa ma wani haka kawai ya zo ya dinga cin mutuncin addini ko ya dinga cin mutuncin malamai haka ne Allah ya samu dace to yau za mu tashi a farkon aya ta goma sha biyu Allah ya samu dace to sai Allah ya ce bismillahirrahmanirrahim وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون
Allah ya ce, wa kalan kafaru, Allah ya ce kafirai suka ce lillazina amanu ga masu imani, ittabi'u sabilana, ku zo ku bi hanyar ku zo mu tafi akan kafirci, wal nahamil kaɓayakun, in ma an je lahiran za a kama ku da laifi, to za mu ɗauke muku laifinku. Jama'a mun fahimta? Eh, duk inda kaga kafiri, yana ɗaya daga cikin takaicin da yake damunsa shi ne addinin masu addini kasan idan mutum ya zama ɗan duniya ya goge a al'amarin duniya to haushi yake ya ga ana bin Allah haushi yake ya ga ana bin Allah to shi yasa wurare da yawa a cikin alƙur'ani wurare da yawa a cikin alƙur'ani Allah ke jan kunnen masu imani cewa su yi taka tsantsan da kafirai waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa'a Allah ya ce waddu law takfuruna kama kafaru suna buri ina ma da za ku kafirce kama kafaru kamar yadda suka kafirce fatakununa sawa'a Allah ce ku zama ɗaya da su to duk wanda bai bin Allah so yake kai maka lalace so yake kai maka lalace so yake kai maka lalace waddu law takfuruna kama kafaru Allah yace buri suke ku kafirce ma Allah kamar yadda suka kafirce fatakununa sawa'a Allah ce ku zama ɗaya da su a wani gu Allah ya ce wadda kafirun min ahalin ود kitabi كثير lau yaruddunakum min ba'di أهل imanikum الكتاب kufara لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير Allah ya ce wadda kafirun min ahalil kitabi da yawa cikin ahalil kitabi suna buri suna fata lau yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara Allah ya ce ina ma su me da ku kafirai bayan imaninku kamar wani ne ya ce Allah to me yasa suke so mu koma kafirai Allah ya ce hasadan min indi anfusihim Allah ya ce saboda hasadar da take ransu kaga dai imani ne riko da addini ne Allah ce amma suna hasadarsa saboda haka ku rike addinin ku da kyau ku rike addinin ku da kyau kafirai suna hasadar imaninka suna hasadar riko da addininka wadda kafirun min ahalil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kufaran Allah yace da yawa cikin ahalul kitabi suna buri ina ma su mai da ku kafirai bayan imaninku me yasa Allah yace hasadan min indi anfusihim saboda hasada da take cikin ransu saboda hasada da take cikin ransu ba su so ba su so tunda ba su bi Allah ba to ba su so kowa ya bi Allah a wani ku Allah ya ce ya ayyuhal ladhina amanu in tuti'ul ladhina kafaru يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين Allah ya ce ya ayyuhal ladhina amanu ya ku waɗanda suka yi imani da Allah in tuti'ul ladhina kafaru Allah ya ce in kun biye wa kafirai idan kuka biye wa kafirai idan kuka yi da'a ma kafirai yaruddukum ala aqabikum Allah ya ce fa da su me da ku ruwa fatanqalibu kafirin ku wayi gari asararru lokacin da mutum ya rasa addini ai ya zama asararre Allah ya ce to ku sani idan kun biye wa kafirai yaruddukum ala aqabikum da su mai da ku baya akan dugaduganku da su mai da ku ruwa da su mai da ku arna fatan kalibu kasirin Allah ce shikenan ku wayi gari kun zama asarar a wani ku Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu in tuti'u fariqan minal ladina utul kitaba yaruddukum ba'da imanikum kafirin فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين nan ma Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani da Allah in tuti'u fariqan minal ladina utul kitaba idan kun biye ma wani sashi na ahlul kitabi yaruddukum ba'da imanikum kafirin Allah ce za su mai da ku arna bayan kun yi imani jama'a duk kuna jin waɗannan ayoyi iya abin da suke so ka zama kafiri duk wani abu duk wani abu da ke alaka da addini ka aji duk wannan tsari na secularism da kake ji ake ta farfagandansa da sauransu addini ka je ka yi kayanka a masallaci in ma azumi ne ka yi kayanka harkokin rayuwar al'umma kar a shigar da addini duk wannan tunani ne wannan tunanin ne a cire addini a rayuwarka saboda haka kawai za a iya gane musulmi ne in an gan shi a masallaci amma duk rayuwar da zai yi a cikin al'umma ba wani abun da za a iya gane wannan musulmi ne to su abin da suke soke fatan su kenan burin su kenan burin su kenan to karka yadda da wannan ka lazimta ma kanka addini ka lazimta addini a cikin gidanka ka sa addini a cikin rayuwarka duk inda ka samu kanka qul inna salati wa nusuki إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين Allah ya ce kuli inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin rayuwar musulmi duka musulunci duka musulunci karka yadda ko kafa daya ka bari a wajen musulunci karka bar ko kafa daya a wajen musulunci to iya abin da suke bukata kenan to ta wannan hanyar za a cire addini a cikin zukatan mutane da kuma ayyukan mutane Allah ya ce wakalar lalazina kafaru waɗanda suka kafirce suka ce lillazina amanu ga waɗanda suka yi imani ittabi'u sabilana ku bi hanyarmu ku zo ku bi tafarkinmu walnahmil kafayakum mu kuma in ma in an je lahiran za a muku azaba za mu ɗauke muku laifukanku da su ɗauke? ai wallahi ko ubanka bai isa ya ɗauke maka ba wallahi bai isa ba wallahi bai isa ba ba dama ka je gaban Allah ka mai laifi ka nuna wani wai ka ce wane ne wai Allah ya barka lokacin da ya kera ka tare da wani suka kera ka
ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن بارك الله فيك.
تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير Allah ya ce, Wala ta ziruwa ziratun wizira ukura, wata rai da ita ma take fama da laifuffukanta, Allah ya ce ba za ta ɗauki laifin wani ba. Babanka zai je bai da laifi ne? Wala ta ziruwa ziratun wizira ukura, Allah ya ce wata rai da ita ma take fama da kayanta, Allah ya ce ba za ta ɗauke ma wata rai laifuffukanta ba sai Allah ya ce wa in ta da'u muskalatun ila himliha Allah ya ce idan da rai da aka ɗora mata kayan laifuffukanta za ta yi kira ta yi roƙo ila himliha akan a zo a taimaka mata a ɗauka mata kayanta ko a rage mata wannan kayan laifuffukan la yuhmal minhu shay'un Allah ya ce ba za a ɗauka mata komai ba walau kana za ƙurba Allah ce kuma ko ɗan uwa ne na jini jama'a mun ji? ba mai ɗauka maka laifinka kuma wallahi yadda kaga ake ma pick-up lodi yadda kaga ake ma trailer lodi wallahi haka za a loda ma laifukanka wa hum yahmiluna awzarahum ala zuhurihim
ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون liyahmilu auzarahum ala zuhurihim ala sa'a ma yazirun Allah ce kowa zai dauki laifinsa ne a gadan bayansa Allahu akbar Annabi ya ce kar na gamu da wani a cikin ku da raƙumar sata a bayansa tana mai ihu Annabi ya ce kar na gamu da wani a cikin ku da saniyar sata Annabi ya ce kar na gamu da wani da akuyar sata annabi ya ce kar in gamu da waninku ya ɗauko kayan satan da ya yi a duniya idan ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai ce ya rasulallah a gifni ya manzon Allah ka taimake ni ka taimake ni annabi zai ce dama na gaya muku duk rikicin da ka tafi da shi filin alkiyama in sha Allahu annabi zai yi iya abin da zai yi ganin ya cece ka amma annabi ya sanar baya shiga maganan sata baya shiga maganar sata in ka saci dukiyar jama'a kamar musu da kayansu kamar musu da kayansu kamar musu da kayansu annabi ya ce ba na shiga maganar sata annabi ya ce kar na gamu da waninku da raƙuma ko saniya ko akuyar sata tana ihu a bayansa zai ce na shigo maganan na cece shi annabi zai ce dama na riga na gaya muku kowa shi zai ɗauki kayansa kowa shi zai ɗauki kayansa Allah ya ce wa in tada'u muthqalatun ila himliha la yuhmal minhu shay'un walau kana za qurba ba wadda zai ɗauka maka wani abu na kayan laifinka Allah ya ce walau kana za qurba ko dan uwa ne na jini innama tunziru alladhina yakshawna rabbahum bil ghaib Allah ya ce iyaka kana gargadan wadda yake tsoron Allah ne tsakaninsa da Allah wa aqamus salata kuma suke tsaye da sallah wa man tazakka fa inna ma yatazakka li nafsihi Allah yace wadda ya tsarkaka ya zama mutumin kirki nagartacce Allah yace ya zama ne makansa wa ila Allahil masir makoma na ga Allah baki saboda ka ba wadda zai dauka maka to suka ce ku zo ku bi hanyar mu za mu dauka muku laifuffukan ku ba yaudara bane yaudara ce kowa shi zai ɗauki laifinsa ai a karatunmu na jiya ko shekaran jiya ko uwa da uba ne suka ce ka saba ma Allah Allah ce karkabe su to balle wani katon banza jama'a mun fahimta ga ayoyin nan da yawa a cikin alkur'ani wa idh yatahajjuna fin nari
يحاجون في النار فيقول الضعفاء سيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخسس يخسس عنا يوما من العذاب الله يتي وإذ يتحاجون في النار Allah ya ce lokacin da suke cece kuce suke ja tsakaninsu da iyayen gidansu a cikin wuta Allah ya tsare mu amin fayakulu du'afa'u lillazi na stakbaru sai masu rauni ƙanana mabiya sai su ce lillazi na stakbaru ga wadda suka yi girman kai iyayen gidan kenan da su ce musu inna kunna lakum taba'an da su ce wani a duniya fa ku muka ne ku muka ne aikinku muka yi karka yadda wani waye sa ku kuje ku yi mabudin zaɓe karka yadda karka yadda malam in fa abu ba daidai ba ne kowa ya nashi karka yadda wani ya sa ka kaje ka saba ma Allah in dai ba za ka tuba ba to kai kayanka amma karka yi na wani karka yadda wani dan iska yana tare da wata ir iska wasu yi fada a cewa kai da kai sulhunsu karka yadda karka yadda can su je ta ƙare musu karka yadda ka sayi sigari ka san ma wani karka yadda ya sayi nashi ya sha ka sayi naka ka sha ba shi kenan ba malam in karka yadda karka yadda akan taimaka ma wani wallahi akan saba ma Allah wa ta'awanu alal birri wat taqwa wa la ta'awanu alal ismi wal udwan Allah yace ku yi taimakekeniya akan da'a da bin Allah kar ku yadda ku yi taimakekeniya a wajen sabon Allah kar ka yadda yadda ka sayi naka shi ma je su nashi kaga kowa zai auna mai kayansa a nashi amma in ka san mishi ko guntuwa ce wallahi wannan guntuwan sai an auno maka haka ne ko saboda ka ana kallon wani series karka yadda wani part kaza ya fito ka gaya mu wani yawa shi ma je shi ma je nemi labari eh karka kuskura sabon Allah wai ka taimaka ma wani akan sabon Allah karka yadda karka yadda karka yadda amin jama'a mun fahimta babu wadda babu wadda zai dauka maka laifinka kai za ka ɗauki naka amma in ka taimaki wani akan laifi to kana da kamisho a ai ba nashin za a baka ba kamisho za a baka kamishon kuma daidai da laifinsa kaga idan ka kalli fim part 1 sai ka ce mishi part 2 ya fito sai ka kalla ya kalla to kai kana da part 2 ne guda biyu haka ne annabi ya ce wadda ya nusar da wani zuwa ga aikin alkairi yana da ladan aikin yana da ladan wadda ya aikata aikin wadda ya nusar da wani zuwa ga mummunan aiki yana da zunubin aikin yana da zunubi irin na wancan da ya aikata aikin to kaga aikai naka double ne jama'a mun fahimta saboda ka ba a taimaka ma wani akan saba ma Allah ba a taimaka ma wani ko da harafi ne ba a taimaka ma wani saba akan saba ma Allah saboda ka wani abokinka ne daga wata jiha za a yi wani taron iskanci a garin ku shi ma yazo yana ga daren kana da aboki kuna gaisawa ka wuce ka tafi kar ka yadda ko ruwa ya je gidanka ya sha saboda in ka je ka bashi masauki ka ba shi kula gobe inda a sake zai dawo zai dawo jama'a mun fahimta to ba a taimakon wani akan saba ma Allah amma duk inda kaga aikin alkhairi to ana taimake keniya akan aikin alkhairi ana taimakekeniya akan aikin alkhairi amma ba a taimakekeniya akan mummunan aiki suka ce to ku zo ku bi mu akan tafarkin mu zamu dauke muku laifuffukan ku Allah ce wa ma kun bihamilina min qatayahum min shay'in Allah ce wallahi ƙarya ne ba za su dauka musu komai ba to Allah na bada labari wa idh yatahajjuna fin nari fayaqulu du'afa'u lil ladina istakbaru masu rauni suna gaya wa manyan su iyayen gidansu inna kunna lakum taba'an yalla boy a duniya fa ku muka bi fa hal antum mugununa anna nasiban minan nar yanzu ba kwa dauke mana wani kaso na azabar ba yanzu yalla boy bara ku ce ma Allah ku kuka sa mu mu yi wannan aikin ba qala allazina stakbaru Allah ce sai waɗanda suka yi girman kan sai su ce inna kullum fiha to ai dukan mu muna ciki wadda baya ciki ne ai zai iya neman mafita ma wadda yake ciki amma mu ma ga mu ga ku a ciki to abin da ya faru sun biye musu ne a duniya karka yadda wallahi kaga rayuwar duniyar nan babu wadda arzikin ka yake hannunsa wallahi babu mana wallahi ba mutum ɗaya duk duniya da in ya ce ba ruwansa da kai wai ka shiga uku ka lalace wallahi sai dai kawai rashin sanin waye Allah sai dai rashin sanin Allah karka yadda kama wani da'a akan sabon Allah karka yadda kama wani da'a akan saba ma Allah karka yadda kama wani da'a akan saba ma Allah ina jin suratu saba'i ne
ولو ترى موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين Allah ya ce walau tara idh zalimuna mawqufuna inda rabbihim mai karatu ko mai sauraron karatu Allah ya ce da kaga lokacin da aka tsaida azzalumai a gaban Allah yarji'u ba'dhum ila ba'dhin alqawl sashi na mayar da martani wa sashi shi yasa bara'a kace ba da kai ba baka yadda ba kai tawaye wa sabon Allah in ma baka yi a duniya ba da kai a lahira a duniya zai amfane ka amma a lahira kuma na banza ne don ba zai ma amfani ba walautara idh zalimuna mawqufuna inda rabbihim Allah yace da zaka ga lokacin da aka tsaida azzalumai a gaban Allah yarji'u ba'dhum ila ba'd yarji'u ba'dhum ila ba'd alqawl sashi na martani wa sashi yaran gida suna martani wa iyayen gida iyayen gida suna martani wa yaran gidansu yaqulu alladhina studhifu Allah yace waɗanda aka raunanar ƙanana mabiya za su dinga cewa laula antum lakunna mu'mini illa kai ba dunku ba da mun zan mu'minai zamana da kai ne ya lalatar da ni kasan wani yaron gidan har mace ake sa ya dauka ya kai ta wani waje amma dai an ci abinci da asara ka dauki karo ka kai mu wani karka yadda kai wasa da lahirarka ɗaukan karuwa kana kai ma wani sayo giya ma wani aikin saƙon Allah ma wani kasada ce wallahi wasa ne da lahirarka digirgire ne da lahirarka babu abin da don babu shi wallahi ba za ka samu babu shine Allah yake cewa alaysa Allahu bikafin abda alaysa Allahu bikafin abda wa yukhawifunaka billadhina min dunihi wa man yudlilillahu fama lahu min had Allah yace alaysa Allahu bikafin abda Allah yace yanzu Allah bai ishi bawa ba Allah yace yanzu ni kadai ban ishe ka ba wa yukawwifunaka billadhina min dunihi Allah ya ce ana tarazana ka da wani wadda ba ni ba wa yukawwifunaka wallahi razanarwa ne kawai eh razanarwa ne kawai razanarwa ne kawai yana daga cikin ayoyi masu bankayi matuka ina jin ko suratul najmi ne wa anna ila rabbikal muntaha wa anna ila rabbikal muntaha Allah ya ce zuwa ga ubangiji magariyar tukewa take wa annahu huwa adhaka wa abaka Allah ya ce wa annahu huwa adhaka wa abaka Allah ya ce ni nake sa kuka ni nake sa dariya Allah ya ce in kaga mutun na dariya Allah ya ce ni na sa shi Allah ya ce in kaga mutun na kuka ni na sa shi wa annahu huwa agana wa aqana wa annahu huwa amata wa ahya Allah ya ce ni nake kashewa ni nake rayawa وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى Allah ya ce kuma ni na halicci maza da mata من نطفة إذا تمنى Allah ya ce daga digon maniyi da ake zuba shi a mahaifa وأن عليه النشأة الأخرى Allah ya ce kuma ni zan tada kowa bayan ya mutu وأنه هو أغنى وأقنى Allah ya ce ni nake wadatarwa ni nake talautarwa وأنه هو رب الشعرى wani fassara ni nake wadatarwa kuma ni nake karawa ai وأن- akwai mawadaci akwai kuma mai arziki Allah ya ce to ni nake barwa kuma in dada akwai mai yin haka babu kaga ai ayoyin nan akwai sa natsuwa ko to wallahi haka haka haka al'amarin Allah yake haka al'amarin Allah yake inna kunna lakum taba'an walau tara idh zalimuna mawqufuna inda rabbihim yarji'u ba'dhum ila ba'd liqawl alqawl yaqulu alladhina stud'ifu lil ladhina istakbaru laula antum lakunna mu'minin yaran gida da su ce wa iyayen gidansu in ba dun ku ba da mun zan mu'minai ƙalar ladina stakbaru sai manyan su ce a na hannu sadadarnakum anil huda ba da irja'akun yanzu so kuke ku ce mu ne muka kange ku daga shiriya bayan ta zo muku wannan fa ana yin sa ne a filin alkiyama a gaba ga Allah to ina ce dai in a duniya ka gagara ce mishi ba da ka yi ba da ku je ku yi a lahira kuma lokacin da za ka yi a lahiran kuma ba zai amfani ka ba waya maka irin wannan aikin ka ce mishi laɓoi ka yi haƙuri ka yi haƙuri ka yi haƙuri me yasa ka ce ba na yi ne kawai eh ya haƙuri lokacin da za a je a danna ka a kabari yalla bai wata ƙilwa la ko gun sallan gawan ba zai zo ba haka ne ko baka ba yi mana sai bayan kara su kasan irin ta'aziyyar 'yan siyasa ce ya mutu lokacin da muke bukatarsa haka suke wara ba sake lokacin da yake rayun faɗa da shi suke yi amma duk wanda zai ce ya rasu a lokacin da muke tsananin bukatarsa eh haka za a je a bisninka ka lura yadda suke bibiyan junansu kaɗai ya isa ya zama maka izna wallahi inda manyan mutanen nan suna ɗaukan izna wallahi da sun kyautata nasu ne zai mutu ku dinga lura da jana'izarsu nasu ne zai mutu motar da za a raka gawan abokinsu wallahi ba za su bi ta ba wannan da yaran anguwa da kake ce musu in iskan nan su ne masu daga gawan a sata a mota su ne masu shiga motansu makarakiya ka yi kokari in kana da hali yaran nan duk ka sama musu aiki su ne da su marakiya wancan ana sa ka a rami ma yana can gefe yana waya haka ne ko ba haka ba haka ne eh haka ne waɗannan matasan da kuke ganin su ne suke raka ku makabarta duk waɗannan manyan abokan kan kusa da bakin ramin ba da su zo ba ana bisne shi a can suna can wancan yana waya wancan yana waya shi kenan sun rabu da kai sun rabu da kai haka ne a na hannu sadadanakum anil huda ba da isja'akum da su yanzu mu ne muka kange ku daga shirya bayan shirya ta zo muku balkuntun mujirimin kuma mujirmai ne to haka za a yi ta wannan cacan baki a filin alkiyama shi yasa karka yadda da sabon Allah karka yadda da taimaka ma wani akan saba ma Allah Allah yace wa ma hum bihamilina min qatayahum min shay'in Allah yace su din nan ba masu iya dauka musu komai bane na laifuffukan su innahum lakadhibun Allah yace ƙarya suke ƙarya ne ko ba ƙarya bane ƙarya ne ƙarya ne laifuffukanka ko mahaifinka zai ɗauka maka ko mahaifiyarka ba za ta ɗauka maka kai ma ba za ka iya ɗauka mata nata ya ayyuhan nasu taqu rabbakum wakshaw yawman يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور
Allah ya ce, “Ya ayyuhan nasu taɓo rabbakun, ya ku mutane ku ji tsoron Ubangijinku, wakshau yauman, Allah ya ce ku ji tsoron haɗuwa da wani ini, Allah ba alƙiyama ba kenan? wakshau yawman wannan ini ta alkiyaman Allah ya ce ka ji tsoronta ka ji tsoronta la yajzi walidun an waladihi mahaifi Allah ya ce ba zai iya kulla ma abin da ya haifa komai ba wala mauludun huwa jazin an walidihi shi'an shi ma da abin da aka haifa ba zai iya kulla wa mahaifi komai ba Allah sai ce inna wa'adallahi haqqun Allah ce alƙawarin Allah gaskiya ne da ku ga wannan ini da ku ga wannan ini ranar da mahaifinka ba zai iya taimakon ka ba mahaifiyarka ba za ta iya taimakonka ba ranar da ba za ka iya taimakonsu ba za ka sa tsammanin wani zai shigo cikin al'amarinka? babu saboda ka yi aiki domin gobenka ka yi aiki domin gobenka ka yi aiki domin gobenka Allah sai ya ce wala ya hamilun na afkalahun wa afkalan ma'a ولا afkalihun يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون Allah ya ce wala ya hamilun na afkalahun wa afkalan ma'a afkalihun Allah ya ce tabbas za su ɗauki laifuffukansu da kuma waɗansu laifuffuka tare da nasu ba sun ce musu dama ku bi hanyarmu za mu ɗauki laifuffukanku ba to kowa zai ɗauki nashi shi wadda ya bi su a kan ɓatan zai ɗauki nashi su ma za su ɗauki nasu sai dai su akwai daɗi kamisho na abin da suka ɓatar da waɗancan ita ce ayar da aran mai karanta ɗasu liyahamilu auzarahum kamilatan yawmal qiyama wa min auzarin ladhina yudillunahum bighairi ilmin Allah ce za su ɗauki kayan laifuffukan su cikakke a ranar alkiyama sai yace wa min auzarin ladhina yudillunahum bighairi ilmin da kuma laifuffukan waɗanda suka ɓatar da su ba tare da ilimi ba saboda gana shi ga kuma na waɗanda ya ɓata wala ya hamilun na afƙalakun za su ɗauki kayansu na laifuffukansu wa afƙalan ma'a afƙalihim da wani kayan nauyin na zunubi tare da nasu shi ne na waɗanda suka ɓatar da su karka yadda ka zama sababi na fanɗarewar wata yarinya karka yadda karka yadda ka zama sanadi na fara lalacewan wani a rayuwa zai je ne ya yi ta tara maka misho za ta je ne ta yi ta tara maka misho annabi ya ce duk wanda ya nusar da wani kan barna to yana da laifinsa na nusarwan yana da kuma kwatankwacin barnan wadda ya nusar da shi zuwa ga barna jama'a muna fahimta karka yadda ka sa hannu akan duk wani mummunan aiki karka yadda ka sa hannu akan duk wani mummunan aiki da ka ɗauki kayanka za kuma ka ɗauki kayan waɗanda suka ɓace ya tabbata a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce ɗan annabi adam na farkon nan wadda ya kashe ɗan uwansa kun tuna kisar ko? ƙala la'aktulan naka ya ce maɗan uwansa zan kashe ka faɗauwa atlahu nafsu katla akihi kuma ransa فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين ƙarshe kuma ya je ya kashe ɗan uwansa to shi ne mutum na farko da ya fara kisan kai annabi sai ya ce har tashin alkiyama duk inda wani ya kashe wani da gangan wancan ɗan annabi adam na farkon yana da kamishon wannan kisan duk kisan da 'yan daba ɗin nan suke yi duk kashe-kashen da kaga ake yin nan wancan ɗan annabi adamun yana da kamisho a ciki annabi ya ce saboda shi ya sunanta yanzu mai hankali haka kawai ya zo anguwa ya buɗe wajen sunuka? eh wani yaro a teburin kan zai fanɗare haka ne ko ba haka ba a wannan teburin kan zai daina sallah zai daina zuwa sallah a nan zai fi ƙarfin iyayensa a nan zai gama lalacewa wani kurrabu kurrabu baka san inda yake bana can na tara maka domin kai ne kanwa uwar gamin lalacewarsa haka ne ko ba haka ba? haka ne karka yadda da irin waɗannan barna karka yadda haka nan aikin alkhairi duk inda ka samar da wani aikin alkhairi to kuma ko bayan ranka ana ci gaba da aikin alkhairin kana amfana haka ne haka ne haka ne Allah ya samu dace Allah ya ce wala ya hamilun na afkalahun wa afkalan ma'a afkalihin da su ɗauki waɗannan kayayyakin nauyi na laifuffukansu tare da kuma waɗansu kayan laifuffuka na waɗanda suka ɓatar da su wala yus'alun na yawmal qiyamati amma kanu yuftarun yaftarun Allah ce sannan kuma za a tambaye su a ranar alkiyama game da ƙarerayi da suka yi ta ƙirƙira suna jingina shi ga Allah da ƙarerayin da suka yi ta ƙirƙira suna ma mabiyansu cewa da suka yi ittabi'u sabilana wal nahmil qatayakum ku bi hanyar mu za mu ɗauki laifuffukan ku ƙarya ne ko ba ƙarya bane Allah ce to za a tambaye su ta yaya za ku ɗauki laifin wani bayan shi yayi laifi haka annabi shu'aib ya gaya wa mutanensa kasan dama layi ake jawa annabawa da manzanni ko dai ka yi su ko kuma ka bar gari kawai iya maganin ke وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين وقال الذين كفروا لرسلهم الله يتي كافرين سكا تشيو منزنينسو لنخرجنكم من أرضنا زامو في الدكودة كتكين كسرمو أو لتعودن في ملتنا ko ku dawo kan hanyarmu addininmu aƙidarmu to annabi shu'aib alaihi salatu wassalam قال الملأ الذين كفروا من قومه لنخرجنك يا شعيب الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها الله أكبر وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين Ƙalal mala'ul lazina stakbaru min ƙaumihi manyan mutanen da suka yi girman kai wajen karɓan gaskiya daga cikin mutanen annabi shu'aibu sai suka ce mishi, Lanukuri jannaka ya shu'aibu wallazina amanu ma'aka min ƙaryatina suka ce wallahi da mu fidda kai daga cikin alƙaryarmu ya kai shu'aibu da kai da waɗanda suka yi imani tare da kai. aula ta'udunna fi millatina ko kuma ka dawo kan hanyar mu kada sai yace musu a walau kunna karihin yace yanzu ko ba mu so haka da ai kadiftaraina allallahi kadiban in udna fi millatikum yace wallahi mun kirkiri kire mun ci amanar Allah in udna fi millatikum in mun koma kan wannan hanya ba'da idna jana Allahu mina bayan Allah ya tsiratar da mu daga kai kuma mu koma yana daga cikin abin da ke ba wa mutum ɗanɗanon imani shine bayan ya wuce barna kuma ya wuce ke yanzu kuma a ce wai za ka je fati a ai an ci baya ai fati kan ai ka wuce shi wallahi ka wuce shi eh ka wuce ka sake komawa ruwa ba da iznar janar lahumina ya ce bayan Allah ya tsamar da mu ya fid da mu kuma mu sake komawa malam ka fahimci sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ka sake koma a bidiya ayyawa ne eh yace kadifta raina alallahi kadiban mun kirkiri kire ma Allah mun jingina ma Allah abinda bai dace ba in udna fi millatikum in mun koma kan hanyar ku dama haka ake malam mabarnata da masu gyara ai bugawa ake karka karaya a ci gaba da yi suna yaye nasu kuma kuna yaye ma'addata qur'ani yan sunna idan sun yi yaye a can kuma ku yi yaye a nan haka ne ko ba haka ba sai a ce yau za a yaye yara 200 sun haddace bukari da muslim kasan wannan ai barazana ne wa barna barazana ne wa barna sun haddace alkur'ani da tafsiri kasan wannan ai barazana ne wa mabarnata to suna yaye nasu kuma kuna yaye naku aje eh Allah ya samu dace Allah ya ce wala yus'alunna yawmal qiyamati amma kanu yaftarun za a tambaye su a ranar alkiyama game da abinda suka yi ta kirkira na karerai Allah ya samu dace to jama'a sai mu kwana an sai kuma gobe in Allah ya kai mu sai mu dora Allah ya muku albarka fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk